الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا رانا جمعة تقوس قوة الجماد الآخرة هجرة 1447 wanda ya muwafaka da 28 ga watan 11 shekara 2025 miladiya ci gaba da karatu na matnul bina'i wal asas a muna nan cikin shafi na bakwai hawaye dai muna nan cikin gabatarwa ta mai taƙiƙi ya shiga bayani dangane da wato matsaloli na ziyada da ake samu dangane da kalma Eh, idan kalma ziyada ya shige ta to ya za a yi a auna ta ya za a yi a sama mata ma'auni to za mu tashi inda ya ce alhalatu thaniya hali na biyu halin da kalma za ta samu kanta na ziyada an yi bayani akan alhalatul ula to shine yace an takuna ziyadatu ƙari ya kasance bi sababi takarari harfin bidal ahrufil asaliya wato ƙarin ya samu asali ne saboda maimaita wani harafi daga cikin haruffa na asali sai aka maimaita wani ina misali na hau jalbaba hmm?
نعم
ya saka jallabiya jalbaba zaidun zaidu ya sa jallabiya to asluhu jalaba asalinsa jalaba ne Mm. kaga jimun fa'ul kalima lamun ainul kalima ba'un mm, lamul kalima ai- eh, lamun ainul kalima ba'un ita ce labul kalima to sai aka ƙara wata ba'un madadin jalaba sai aka ce jalba ba ba ba kaga an samu ƙari ƙarin harafi na asali tunda ita ba ɗin ta farko aga ita asalin kalma ce tunda ita ce labul kalima نعم
to fazidat alaihi ba'u sai aka ƙara masa ba'un li ilhaqihi saboda a riskar da shi jalbaba ɗin ga bi wazani da wazanin fa'alala fa'alala to sai ka ce jalbaba sai ka ce fa'alala kenan lamun za ka ƙara madadin fa'ala sai ka ce fa'lala kamar yadda aka ce jalbaba to sai ka ce fa'lala kai ma sai ka ƙara lamun نعم eh ɗayan ta asali ce ɗayan kuma ta ƙari kama saya a ci bayanuhu kamar yadda bayanin shi zai zo a cikin littafi fafi hazihil halati to a a cikin wannan yanayi aidan kuma nazidu za mu ƙara laman harafin lamun saniya ta biyu fil wazini ga wazani fana ƙulu sai mu ce jalbaba ala wazni fa'alala نعم shine ma'auninsa نعم
walau kana alfi'lu mudha'afal aini to da a ce fi'ili ya zamo an yi masa tad'ifi na ainun nahu misali kharraja to kaga ra'un ita ce ainul kalima نعم sai aka yi tad'ifin dinta aka yi mata shadda kharraja نعم
to sai ce to ya zamu yi a wazani sai ce da'afna al'aina نعم to ainin mu ma sai mu yi mata tad'ifi fil mizani a ma'auni aidan kuma fa naqulu kharraja ala wazni fa'ala fa'ala kharraja نعم eh shine ka'ida wala yuqalu ba za a ce kharraja ala wazni fa'ala ba Mm, ba za a faɗi haka ba sai dai sai dai a yi tad'ifi eh to wannan shine ka'ida shine ka'ida sai ce au ko kuma mu ce far'ala duk ba za mu faɗi haka ba mu ce wai shine ma'aunin kharraja a'a kawai ta da'ifin za mu yi a ma'auni kamar yadda wala yuqalu ba za a ce jalbaba ala wazani fa'ala ba shi ba ba za a faɗi haka ba eh ko kuma au ko kuma a ce fa'abala sai dai a ce fa'alala shine ya dace tunda bawon aka ƙara to ita kawai za mu ƙara ita kawai za mu ƙara an gane? eh da mun ƙara ta shi kenan tunda in muka ce fa'ala ba to kaga kenan ba'un ɗaya aka samu a, a, a wazani kuma can ga mauzunu na kalma kaga biyu ce eh alhalatu saniya hali na alhalatu salisa hali na uku an takuna ziyadatu ƙari ya kasance fil kalima a kalima bisababi harfin za'idin saboda wani harafi da aka ƙara amma laisa min aslil kalima shi harafin baya daga cikin asalin kalma irin wanda an ka bada misali wa laisa bi takarari harfin asliyin ba wai wani harafi na asali aka maimaita ba to hazan nar'u thalisu wannan nau'i na uku mahsurun abin takaitawa ne fi hurufin muayyana ga wasu harufa ayyanannu guda goma wa hiya majmu'atun fi kalimatin an tara su a wata kalima sa'altumuniha eh sa'altumuniha to in kalli safa za su baka harafi goma ne to waɗannan duka ana ƙara su ake amfani da su wajen ƙari ga kaliba ƙarin da ya zamo ba na asali ba an gane kamar yadda za mu gani eh to shine ne an ce asali wani malami yana tare da ɗalibansa sai yana karantar da su sai suka ce da shi akara makallahu ya zo yana ta magana ziyada ziyada ziyada kalima in ta samu ƙari kalima in an mata ƙarin kaza suka ce gata malam wai menene haruffan ziyada ɗin nan nawa ne sai ce a sa'altu muniha sai aka ci gaba da karatu daga nan bai ce musu komi ba can can can kuma suka kara suka ce a karma kalla ba ba mu amsa ba ya ce sa'altu muniha sai ya kyale su aka wace majalisi washi gari aka dawo nan ma an fara karatu sai suka kara tambaya karmakalla game da tambayin kan harufan ziyada sai ce na ba ku amsa na ba ku amsa isa altumuni ha kun tambaye ni su to ga sunan na ba ku eh to daga nan sai malamai suka rike su eh in an zo sai a ba da amsa su sai suka ɗauka kamar tambaya yake musu me ya harufan ziyada sa'altu muniha kun tambaye ni su ne sai suka ɗauka kamar tambayaye su kuma su san amsa yake ba su gama ba su gane balagan ba saboda iliminsu na balaga bai yi zurhi sosai ba eh kasa in mutum bai da balaga zai baka wahala eh zai baka wahala ba kasafai za ka yi bayani ya gane ba sai ka yi gwara-gwara to sannan yake iya fahimta shi yasa balaga abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske aufi kalimatin ko kuma aka tattara su a wata kalima shine uwaisin halta namu ma'ana uwaisun halta namu uwaisu shin za ka yi bacci ne to su ma dai waɗancan ɗin dai ne aka sake juyawa aw fi kalimatin ko a wata kalma ta amanin watashilin eh amanun watashilun aminci da sauwaƙewa eh duka dai duk wanda ya hima sauƙi sai ka haddace eh saboda haka sa'altu muniha sinun harafi ne na ƙari haka hamza haka lamun haka ta'un haka mimun haka wawun haka nunun haka ya'un haka ha'ul kabir haka alif wannan su ne guda goma da ake karawa amma ƙari ba na asalin kalma ba ba irin wanda mun kai bayani a baya ba kamar yadda za ku gani au gairi zalika ko wani wannan wata samma hurufa ziyada waɗannan ana kiransu harufan ƙari walaisat mahasura amma ba su kaɗai ba ne fi hazihil hurufi a cikin wayannan harufa da aka ambata alat ta haƙiƙi bisa ga ta haƙiƙi na wasu malaman tasirifi don wasu sun ƙara wasu eh to amma dai waɗannan su suka fi shuhura kuma su ne malamai suka fi ambata to fa ma za na fa'alu fi hadhihi hala to idan mun samu ɗaya daga cikin waɗancan haruffan aka ƙara shi aka ɗauko shi aka ƙara shi ga kalima to ya zamu yi jawabun amsa sai ce nazinul kalimata za mu auna kalima ɗin kama hiya kamar yadda take ba za mu canza ta ba sun mana ƙumu sannan mu tsayu bitanzilil harfi za'idi da saukar da harafin da yake na ƙari fil wazani mu sake kawo shi a wazani misalu zalika misalin haka alfi'ilu fi'ilin akarama to alhamzatu hamzan nan ta farko za'idatun fihi ƙara ta an kai li'anna aslahu karuma saboda asalinsa karuma ne to karuma lazimi ne baya ta'adiya an gane to idan kana so daga karuma zaidun ka ce zaidu ya zamo karimi sai zan kana son ka ce ya karrama waninsa to kaga babu wannan ma'ana cikin karuma to shine sai ka ƙara hamza din sai ka ce a karama zaidun gairahu zaidu ya karrama waninsa yanzu ba shi ake son a bada labarin cewa shi karibi ba ne so ake a nuna cewa wannan karamcin nasa bayan shi a karama yana nuni kan cewa shi zaidu din karimi ne to karamcin nasa ya ƙetare shi har ya je ya sabu wani saɓanin in ka ce karuma zaidu zaidu ya zama karimi ma'ana karamcin ya taƙaita iya shi kawai ba ruwa ne da kowa amma sai ka ce a karama eh yanzu wasu sun samu eh karamcin nasu wasu su ma sun samu an yan musu to shi ne ta adiya din eh an gane iya zan sifar ta zamo lazima ɗamfare ga mutum to sai a kira ta a kira shi lazimi a lokacin da kuma ta ƙetare shi wannan sifar ta hwada ga waninsa to shi ake kira ta adiya an gane ko yawwa to wannan shi ne to sai malam yake cewa a li'anna aslahu karuma wal hamzatu kama sabaka bayanuhu ita wannan hamza kama yadda bayani ya gabata min hurufi sa'altumuniha in ka duba ma ita ce na biyu a ibaran sa'a al kaga a hamza aka aka kawo bayan sinin ko to ita ta aka ɗauko sai aka shigar cikin karuma aka ce a karama fa'iza a radina in muka yi nufin an na zinahu mu auna shi a karama to na ƙumu za mu tsayi bitan zilil hamza sai mu sake ɗauko hamza a karama ɗin nan a gane sai mu saka ta cikin fa'ula tunda karuma ma'auninsa fa'ula kaga ba hamza ko? to tun da karuma ya koma a karama kaga ya samu hamza can muna da fa'ula ba hamza to sai ka ɗauko wannan hamza ɗin sai ka kawo ma fa'ula na ba ta gane to shi ne shi ne ce bitanzilil hamzati za'ida fil mizan da saukar da harafin nan na hamza na ƙare a wazani summa nadbatu hurufal mizani sai mu yi ainihin dab din mu yi shakalin su harufan mizani din ka hurufil mauzuni kamar yadda suke a kalmar da muke son ma'auna irin yadda muka wasalce a karama to haka ma a ma'aunin kuma za mu wasalce shi ma ma'aunin kaga a karama hamza tana da fataha a farko na biyu shine kafin yana da me ɗauri sai ra'un tana da mi yawwa shi mimun na masu na hau ne ba ruwanmu da shi an gane kaga haka muka yi babdin ko to fana kulu sai mu ce a karama ala wazni af yawa kaga hamza din ita muka ɗau a karama can tana da fataha nan ma a mai bi mata sake ne ne nan ma a wazani shi ma sake ne ne a fa'ala a gaba wata wahala to waka za na fa'alu fi baƙi hurufin ziyada to yadda kaga an ba da misalin nan haka yace- haka za mu aikata a sauran haruffan ziyada an gane duk wanda aka ɗauko cikinsu aka saka shi cikin kalima babin da za mu yi ke in kuma kana son ka gano misali kaga kalima amma kana son ka gano shin harafin na ƙari ne ko ba na ƙari ba ne to akwai hanyoyi da yawa sai ka mai da kalmar ga asalinta ba can baya an ce mazdari shine asali ba to ka mai shi- ka mai da kalmar zuwa ga mazdari na ba ta gane saboda shi mazdari yakan wanzu tare da harufansa na asali in bai yi ba ka sarrafa ta zuwa wani abin daban kamar ka mai ta tasniya ka gane ko ka mai ta jam'i jam'u takasiri da sauransu yawwa to duk za ka gano wanne ne na asali wanne ne da ba na asali ba eh don shi wanda an na ƙari to in aka canza kalma ɗin zuwa wasu abubuwa sai ka ga wani zubin ma ya faɗi sai ya zama harafin babu shi babu shi kwata-kwata ba gaba ɗaya to wannan kenan saboda haka in ka zo ga akarama misali to sai ka sai ka yi ƙoƙarin mayar da akarama zuwa ga asalin kalimat ƙabla ziyada shine karuma shi kuma karuma ɗin sai ka maishe shi zuwa ga asali tunda an ɗauko shi ne daga masdari sai ka ce to meye masdarin karuma hmm? me masdarinsa eh karimu ismul fa'il shi eh haramun
حرام karamun نعم aha to stabi kuma ko mazari ɗaya yake da shi karamatan da wane kuma تكريما
takariman نعم takariman ba na shi ba ne ba na sulasi ba ne eh aha na karuma kawai banda abin da ya haura to haka za ka yi to kaga in ka ce a karuman misali eh ko karamatan نعم
to za ka ga harufan sun fito galara in kan nemi waccan hamza babu ta نعم
to kaga ya nuna ba ta- ba ta asali ba ce ke Eh, amma in kaga ka juya kalma zuwa kaza ka sake juya ta ka sake juya kai kuma harafin ga yaƙi haɗuwa to na asali ne na asali ne eh kamar yadda in mun shiga littafin duk za mu ga za mu ga misalai insha Allah to wannan shine abinda zaka aikata kenan نعم
fal fi'lu istaghfara fi'lin istaghfara ala wazni istaf'ala to za mu auna shi da ma'aunin istaf'ala نعم tunda daga gafara ne نعم ya samu ziyada harafi na farko hamzatul wasli ya samu sinu ya samu ta'un نعم to sai ka ƙara su a ma'auni kawai نعم istaghfara sai ka ce istaf'ala yadda suke a kalima to haka zaka bar su a ma'auni wa misluhu fil asma'i kuma duk haka yake hatta a sunaye ko da ƙarin ya zo a suna fa naqulu za mu ce fi nahwi qa'imin sai mu ce ala wazni fa'ilin kaga qa'imin me aka ƙara ألف kaga an ƙara alif ta gaban qafun to haka a ma'auni ma kaga an kawo ta aka ce fa kaga an ƙara alif نعم
eh to haka wa mujtahidin ala wazni mufta'ilin to shi kuma mujtahidin me aka ƙara eh mimin da tawun aka ƙara ko tunda daga jihad ne to shine kaga can ma a ma- a ma'auni sai aka ce muf muj ta shi ma ta hi e to haka wa haka za to haka za ka za ka yi a cikin sauran da aka abin nan eh to za mu kwana saboda lokaci sai mu taɓa alwasitiya ko eh shi tasirifi ba wahala komai billa-billa yake maka eh komai daki-daki yake baka da ƙa'ida da abubuwa in ka gaba ka gane ba to asalin ƙa'ida abba ka fahimta ba in kuma ga ka fahimce ta amma ka kasa ɗabbaƙa ta to kaga laifinka ne tunda shi ya riga ya sallame ka eh subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh